الله وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mun gode Allah da ya dawo da mu wannan kofar gida mai albarka kofar gidan mamala ali don gabatar da maulidi na da halitta shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka saba ne kullum nan kofar gidan nan ake fara maulidi a garin nan tunda aka fara jadawali shekarar da aka fara jadawali kullum su ne maulidi da ake buɗewa da su amma wannan shekara cikin hukuncin Allah sai hakan ba ta yiwu ba Allah yau ya ga dama a yi saboda haka dai idan ba manta ba kan yi tafiya ka kira maulidin mu wannan baiti da muka tashi a kansa za mu tashi mun koro fassara wannan littafi daga farkonsa kuma alhamdulillah mun gangara muna sa rai da Allah ya yarda za mu soke shi kafin mu gama maulidin nan ina ganin in mun kokari muka fassara zuwa inda muka tsaya din nan to alhamdulillah kuma mun samu shehu shi Abubakar Goli ya riga ya fara mana maulidin kuma alhamdulillah ne yake shi shehu ya tattara komai za ku ji karatun da ya yi yana cikin wannan karatu da wanda ya ji kam ya jima saboda haka haka shehu Ibrahim yake dalilin ma da ya sa na da nake mu zaɓa ke na cikin littattafan nan yake mana ko ruturiya ko hanziya ko alburga ko shi wannan da tare a din aka ɗauke shi din to alhamdulillah duka sun ta gaba daya wato suna magana ne a kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma gaba daya duk inda kace maulidi ko menene ake faɗi zaka tarar duka shiru ya dunkule a cikin wannan littafi mai albarka sallallahu alaihi wasallam saboda haka a nan baitin da muka wuce in ba manta ba shehu ya ce Allahu akramahu bi yawmi mawlidihi wa waqta nashhadihi wa layla masrahu Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ranar tun da aka haife shi in ka duba akwai wannan babban malami ibn dihiya ya kawo a cikin littafinsa da ake kira wato tamyiz imolid bashirin na ya kawo abubuwa irin waɗannan din da Allah ya girma wanzan Allah tun ranar haifuwansa sannan abul fida ibn kafirin wadda ranar yaushe ne kam na jira littafin sa mulkin can ko da muka bude na jira littafin sa albidaya wa nihaya wani jisi daga cikin su so shi ma ya kawo a mujalladin farko na littafin sa ya kawo abubuwan mamaki wanda muka karanta in ba manta ba a zariyar maulan mushawarwadi ko da muka karanta faizul ahmad din nan muka a cikin duk an kawo abubuwan mamaki da Allah ya yi girmama manzon Allah maulan mushawar islam wa sa'adatul anam can cikin diwanin da na ƙarshe sai kalbi harafin da kulle diwanin da shi wannan labarin shi ya kawo a iwanin kisra din nan duk gaba ɗaya abubuwan da suka faru ranar da aka ake sai jina rasulullahi sallallahu ya kawo mana wato a takaice dunkule su saboda haka Allah ya girmama manzo Allah yau mai maulidi da ranar haihuwarsa wakta na tsaci ya kai lokacin tashin sama lokacin tashin sama abubuwan mamaki na irhasar da saji sun farfaru wato abubuwa ne kece al'ada wanda kafin a turo jibrilu ya zo gare shi suka ta faruwa a gare shi to su ma dai wato girmamawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya masa haka nan wa laila masarahu ranan da ubangiji subhanahu wa ta'ala na haka nan ranan da ubangiji ya isra'i da shi wanda shi ma dai mun karanta wato muka ce ranar litinin ne ko 27 da watan da watan rajab aka yi isra'i da shi wannan ranar ma dai ubangiji ya girmama shi babu ma girmama wanda ya yi masa kamar wannan rana din shi ne ubangiji yake ce masa tamma majduka ya muhammad a ranar ya gaya yake yau da yake girman ka ya cika a yau din nan ran da aka yi isra'i da shi to shine dai inda karatun mu ya tsaya ba wata girma da Allah bai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine shehu ya ci gaba yake cewa wallahu arsalahu lin nasi ajma'ihim khatmar risalata ma aghala wa a'lahu wallahu arsalahu Allah ubangiji ya aiki annabi Muhammad ya tura shi jekada babban jekada lin nasi zuwa ga mutane ajma'ihim gabaki ɗansu a ga wannan wurin aya ce ya narka a wannan rabin bai kuli ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an shine wallahu arsalahu lin nasi ajma'ihim ayan aka narka a wannan rabin bai kul ga ya musu ya rasulullahi ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya kakkab inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku kakkab gaba ɗayan jami'an ba wai wani su mutane ne ba aka ware kamar annabi Musa ya zama manzon bani Isra'ila da Fir'auna kamar annabi Shu'aibu ya zama manzon zuwa ga Sabu Laika da kuma wa'annan Madiyana ko kuma dai kowa zaka ga wani an tura shi zuwa wata ƙasa a'a jami'an Allah ya ce gabaki da su mutanen duniya in ba ku san waye ne aiko shi ba Allah ce allazi lahu mulku samawati wal ardi wannan Allah dai wanda mulkin sama da kasa gaba ɗaya na shi ne shi ya aiko annabi Muhammad zuwa ga mutane gaba ɗaya wurare daban dai Allah ya isharar da haka tabarak allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nan ba maganar mutane ba ce alamin in ka takaita mutane to wancan ayan kuma ya ta fara da ta expanding wato ai kan manzo Allah ya reading ya wuce maganar mutane ya je aljanu mala'iku da ma halittar Allah da ba ma gari don an ce tabaraka da nazzala al-furqana ala abdi Allah subhanahu wa ta'ala baiwarsa ta girmama ta ɗaukaka tabarakan da ni kenan nazzala al-furqana wannan Allah ne bai saukar da al-furqan qur'ani mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya ala abidi ya saukar da shi akan babban bawan sa annabi Muhammad li kaga li kin nan wai sanadin saukar da Qur'ani ba don komai bai Allah ya sauko masa da wannan sako ne li dalilin shine ya kuna lil alamin naziran don ya zama ga dukkan halittar Allah duk abinda ba Allah ba ya zama mai gargadi a gare shi mai gargadi da shi to kaga aikin annabi ba magana mutane kawai ake magana ba dukkan abin da ba Allah ba Allah ta kushi manzo Allah zuwa gare shi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka khatmar risalati Allah ya turo shi don ya zama cikamakin annabawa gaba ɗayan su ma abla mamaki na tsadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kadishi ma agla wato agla af'alu ne na gala gala ya yi tsada shau sai kawo ma ba ma na korewa ba ne ba na ma na tabbatarwa ba ne duk akwai duk akwai ma na korewa akwai ma na tabbatarwa sai ka zo suna bin kafin suna za ka rude in ba ka san su ba la a'budu ma ta'buduna ma ta'buduna ai ma din can ka sani na korewa sai ka rikice ne to ma din nan na ta'ajjubi ne sunan ta harshen larabci ma aghra mamaki na tsadar manzon Allah duk wani abu mai tsada a duniya ba wanda ya kai manzon Allah abu in ana so ya tsada ma sai ya haɗu da shi tukun da yake yin tsada ya bi komi tsada takalmi da ya zama na manzon Allah a duniya ba a halitti takalmi mai tsada kamar shi babu saboda tsadansa sai ta ka inda ba halittar da ta taɓa zuwa al'arshi al'arshi dan ka gane annabi ba mai abu mai tsada irinsa sai ga sahabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wani da ake cewa wannan ya samu gashi ne na manzo Allah aka kace in a nutshell Muhammadu bin Sirin yace ya samu ya gaji wannan gashi kwaya ɗaya ba sirin gashi kwaya ɗaya yace wannan gashi kwaya daya lahu ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha yace gashi kwaya daya kwalli ne ba yace wallahi da za a tattaro duniyar nan kakam da abin da ke cikin ta gaba ki da gashi nan kwaya daya shi ne kai ba malam kai ba bai jima ba gashin annabi La ilaha illallah. na annabi ba aka ji gashin annabi mutum ma in ya ƙare ya yi fana'i cikin annabi yake yin darajar da tana wuce misali sai na umar dan kasani Allah kara masa ita yace la wajidtu an akuna sha'aratun fi sadri abadikri na yi buri da Allah ya tashi halitta na wallahi da ya halitte ni gashi ne kwaya da yake cikin gasun injin sai na abubakar saboda tsabar fana'i da abubakar radiyallahu anhu yayi cikin manzon Allah ya gane kawai ya bi ya bi ya bi ya kamo shi abu ya gagare shi yan yan yan da abun ya gagare ya ce kai na yi buri da Allah ya yi gashin ɗaya kawai a injin abubakar ɗin nan injin nan da ya tattara soyayyar manzon Allah har ma ake cewa sai na abubakar ba ku da komai ba ba ilimi ba in ilimi ne akwai alimu sai na ali wanda yake cewa saluli kabla an tafsiluni ku tambaye ni kafin ku dafa ni ba taba samun sahabi da saboda ya koshi da ilimi ya zama ilimin yake cewa har duk kowa ma ya tambaye shi tambaya ba wannan sai ku tambaye ni kan ku rasa ni komi ka tara ba da shi sai na abubakar ya ba in kana sahabi ko mene ne ka tara a'a wai wani abu ne da ya tabbata a cikin zuciyarsa shine kwayar soyayya tsohon na manzon Allah shi kadai ya fi sabai da shi saboda haka to ina annabi kuma wanda in an zo shi ake yin wannan daraja Allah ba nuka ji a Qur'ani ba yake cewa wa sayujannabu hal atqa aljannan nan wutan nan da ake magana a kanta cewa la yabla illa al ashqa ko allazi kazzaba wa tawalla ba mai shigar da sai shi shi in ji Allah shi da mai shiga wutar jahannam la ilaha illa al-ashqa allazi kazzaba wanda shi ne ƙaryarsa Allah da abinda Allah ya aiko manzo Allah da shi wa tawalla in juya baya wa Allah da manzo Allah Allah da ya tashi sai ya ce to wa sai jannabuha zai fa ne zance ta shi kan fa zai je zance ta waye Allah ya al'adka wanda bi kowa tsoron Allah al'umma manzon Allah duk duniya in da tafsiri ne ka da ka rubuta na bayan Allah ahlus sunnati gaba daya na kirki na gaske ba na dabun ba kaf an tafi akan sai na abubakar ne da shi ake yanda aka ta ya yi nabiyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin duk duniya malamin tafsiri kaka bakin su ya haɗu akan cewa sai na umar wa ɗin Allah ya ishe ka ya Rasulullah da wanda ya bi ka cikin mu'minan nan sai na umar ran da ya musulunta aka saka da ayan shi kada ya ishe ka kowa ma ya tafi ya gara yadda shahadan mu zaka ji shehu in ya tumba ta sai ce ko in dai akwai wani tare da ni kowa ma ya tafi ya gara an ce shehu Ja'far Allah ya kara masa da na kafira yace in dai ina tare da ya nuna kowa ma ya tafi gidan su ya ga dama wani shehi ya nuna shehu ya nuna dan Niger to saboda haka dai a takaice duk abin da wani yake takama da shi a sahabbai a'a an dan bin annabi a'a yawan bai kome ne ne wato sai na abubakar ya tafi su ne da soyayya saboda haka shi yasa yayi tsada shi ma komi na annabi dai abu ne mai tsada ma aghla ke yanzu mamakin tsada irin ta manzon Allah wannan sai mu kwana sharhi wallahi bara mu gama in dai tsada na ma'aiki shi yasa wa'ansu da suka lalace mutanen Saudiya hukuman su da ta lalace sai zama dukkan abun tarihi na manzon Allah suna lalata shi wurin da aka yi annabi ba inda aka aibe shi yanzu ya dawo an sa rabe da wurin shaddoji wallahi tallahi wurin da aka yi manzon Allah shaddoji bayan da kuna zuwa ba san shi ba ba san shi ba wallahi shi yasa abun tausayi ne su sai zama in kana so ka ga abubuwan tarihi na manzon Allah sai ka je Iraq ko Iran wurin su sun ɓoye na nan iran iran na nan za ka samu gashi za ka samu hutarsa za ka samu takalminsa za ka samu a bayansa za ka samu abubuwansa suna nan an ajiye sun fi komin tsada a duniya ba abin da ake mutuntawa ake karewa ake tattarewa kamar shi kaga zuban da yake lalata ture kwanan baya har fata wanda suka fitar wai raudan zan maza kawo da ita wai ana bauta masa to annabi suka rena shi suka rena shi yake Allah ya yi masa ya protecting nashi bayan sa bar abota masa duk abin da kaga ake yi wallahi girmamawa ne da manzon Allah yace Allah ya mara lamuni bar abota masa sannan ka zo ka ce wani abota masa wa ka kare ka shi eh wai za ku kawo da shi yau ai in ana neman bala'in da duniya da duniya ba ta taba gani ba a duniya a nan tun da aka yi ta to a taɓa manzon Allah a kuma albishirin mu jama'a kun san me yasa mutanen Faransa suka yi kafin da suka gane manzon Allah kun sani wallahi tallahi sai gungo ya tsaki kadangare ke samun da bishiya da musulmai kakab bakin mu ya haɗu wurin girmama manzon Allah muka ce ba mutum ne irin mu ba wallahi ba kafin duniya da yake zana shi ya ce wai wannan shine manzo Allah ya zana wani abu ya ce shine manzo Allah bongo ne tsaki wani su lalatattun musulmai ne suke kullun cewa annabi mutum ne kamar kowa in ba mutum bane to annabi ne ko mala'ika ne haka suke cewa in an yabe shi an faɗi darajojin su ce an kafur an kafur da an zama kafirai an bai da shi Allah haka ne shi ya za kafirai suka samu inda za su abin da za su zana shi su zana wani abu suke waiwai ga yadda yake wani tausu billahi ga ya min idan an faɗi annabi in kaman da tabi ai suke yadda suke da tabi tabi na wani an faɗi annabi sai ya sunin akwai akwai tabi inda aka ce babu a garin su ba wanda ya kai shi fara'a da murna amma kana ce Muhammadu Rasulullahi in ya kada ya canja za ka dauka bai taba sabo da wani ba a duniya saboda ba wa ta ana magana manzo amma mutane sun dawo an wai sai addini wai daskanci sai ce wai annabi haka yake wai fitari a tsaye wai sunna ne wai haka wai arzi wai to yi haka suke bari gashi suna wai ya tabbata a hadisi wai iyayensa kaza ha to ya za a yi wani su ba za su rena shi ba ka ce iyayen da ba irin su ne wancan din me kake so ka nuna a duniya wallahi tallahi wa su ne suka dawo ake yin abin da ake yi saboda ka Allah ya isa tsakanin mu da su shi ya ce ma a gala mamakin tsada irin ta manzon Allah ba ba ba a wajen yana magana manzon Allah ba abun ya aita nana ta shi ba za ka ganci ba ma a gala wa a'lahu shi ce mamakin ɗaukaka irin ta manzon Allah duk wani ɗaukakan da zaka faɗa tana kasa da ta manzon Allah ko ta waye shi yasa shehu ya dashi shehu Ibrahim zaka ji yana cewa soyayyar manzon Allah in ana maganar soyayya kenan ta shafe soyayyar wani a zuciyata ta kore shi ta farsa ki uku in ga ina son mutum to ya so annabi kawai in ji shehu da ka ga ina so mutu ya so annabi in ba ka so annabi ba babu haɗin sa da shi kai ga wacce kuma ga ce su dukkan musulmi ya zama in mutu yana so annabi so shi in ba ya so annabi karkara je ba shi a kwandon shara kawai sallallahu alaihi wasallam ya ce wa a'ala mamakin ɗaukaka irin ta manzo Allah ɗabat sariratuhu faqat fadiyatuhu qad tamma suratuhu wa tamma ma'anahu shehu yace ɗabat sariratuhu sariru ba gado ba ba kana da jin dawar sarira su ka ce to kana jira ka ji an ce gado a gari ne saboda sariru gado ka san to ba shi bane dawar sarira tuhu zuciyar manzon Allah ta tsarkaka shi ne sarira tuhu ana zuciya ta tsarkaka ya ishe ka turowa aka yi daga min indillahi wata tasa daga aljanna ko ya ji da kiwo bayan gari ta sare daga aljanna ruwa daga aljanna mala'ika daga indillahi wadda babu mala'ika da ya kai shi ya zo suka fasa kirjin manzon Allah suka ciro zuciyan san su sa shi su wanke san da suka wanke su bakwai shi ne cewa yake kirari wa zuciya da battari da su zuciyar manzo Allah ta tsarkaka saboda wanki ne da Allah ya turo a ciki yanzu ko wannan kawai muka tsaya ka isa ka hada shi da wani a turo mala'ika daga Allah tasa daga aljanna ruwa daga aljanna a wanke zuciyar nan sau bakwai ka ce wai mai wannan zuciyar irin gari anya ka san me kake kuwa Allah ka rani mutina ba ba sai da su zuciyar manzo Allah ta tsarkaka fa qad sajiyatu ta dojin da sun daukaka sun bi shi tada ta kowa a duniya ma'ana ɗabi'o'i na manzon Allah sun sun ɗaukaka sun fi na kowa duk ɗabi'a mai kyau da za ka faɗa a duniya kowace iri ce kowa dan kwaikwayo sunansa na asalin shi ne manzon Allah wani ka wani haƙuri irin na wani ai ba a magana wani komai aka masa haƙuri ba ruwansa to wannan wasan kwaikwayo ne kowaye kuwa ake maganar tsaro yana da haɗin ɗauko kowane irin hali mai kyau wanda kowa in an sifata shi da shi za ka ga ado ne ga mai shi to wasan kwaikwayo ne dan asalin wanda ainihin shi ne ake kwaikwayo shi ne manzon Allah tabar sariyatuhu faqat sajiyatuhu hadojinsa sun girgishi na kowa kassan masuratuhu surar jikin manzon Allah halittarsa kenan ya cika ya cika ya cika na kowa akwai da waya na sha faɗi aiko ko daga zama ya yi jololo sai da ya wuce kima ana shi kansa kawai ya san sai da ya wuce wato da an jirgin jololo haka ko kuma ya ɗan yi wada ko ya yi ƙato ko ya tsiri iri na ni mana magana gaskiya ne ko gidan ma ko lubgiti godo gida ko kilan lafi na ke ko kunduga yaji ko dangin sari banda manzon Allah kulika ta mubarra'an min kulli aibin wa ka annama kulika ta kamata shafu inji mai anbiya ko kulika ta an halice ka ya rasulullahi mubarra'an ka ku uja min kulli aibin duk wani aibi da za a gani a ce kai amma da kaza ne kai kuma sannan aida da an yi su kaza aida kai ka ba idon da haba kai kazan sannan kai ka faɗin sannan sun yi ba kaza kaza kaza ko menene in dai sunan sa aibi an halicce ka ka kuɓuta daga barin sa yace kai wa ka annama khuliqta kama ta sha'u halittan halittan ka ya rasulullahi kai ka ce ka riga ga Allah yi kaza sai yi ka to hannun kuma kaza nake so yi ka kafa kaza yi ka ka riga ga Allah ga yadda kake so irin tsarin da kake so yi ka yi ka haka sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai attan masuratu surar jikin manzon Allah ta cika kowa sai ka samu wallahi a wani wuri ya samu da ba wanda Allah ya yi cip cip sai annabi ko ka samu can cikin haƙori shi ne gariya a samu da waya ko a wurin tafiyarsa ko sai an samu sai an samu ko ni kaɗan ne ka dukkan mutum kuma annabi Yusuf kam shi ne fa saboda tsabar kyansa fa mata suka yi jazba da ganinsa jazba na garken garke jazbu ba shi ne kai tafi ka kare baka san ma duk abin da za a yi maka a yi ba ko yanka ka za a yi ba na ci ba jazba na garke ba yana fitowa ba suka ce ka kulla hasha lillahi ba haza ba shara ina za illa malakun kari hasha lillahi subhanallah kamar ka ce subhanallah ba haza bashara wannan ba dan adam bane in haza illa malaku kai wannan kan mala'ika ne kai mala'ika ma kare mu wani mai daraja mai girma ba dai dan adam ba wannan kuma da ba suna zagi ne sai bara su zagi ne ka sun saka alugude kamar da Qur'ani ta faɗa alugude in ra'atul azizi turawidu fatiha in ra'atul azizi turawidu fatiha yadda Qur'ani ya kawo lugude suka saka suna kira da daka din wai na mata wai ta ya ta ne ni yaron gidan mijinta ta ne ni yaron gidan mijinta suna kamar dai kai abu a kauye ka shi ta uku ta ce ayya ga abin da na gani bane shi ne tafsiriya kamar da qur'ani ya bamu labari shi ya za wallahi zan faɗi wani abu kafin mutum duk wanda yake cewa bai yarda da dariƙar shau tijjani ba saboda wai mafarki a a mafarki aka bashi to ya rubuta alqur'ani suratu suratu suratu yusuf gaba ɗayan da mafarki ne duk da mafarki ne in ba san da ba ba san da da farkon ta ma dan annabi yaqub yake cewa ya baba na ga tauraro goma mafarki yake ni ra'aytu daga tashin jiyan farko a surar da mafarki aka fara kuma qur'ani ya tabbatar da shi har suran ta kare ta kare ne a tabbatar da wannan mafarki kuma ma ya ishe ka ba mafarkin annabin Allah ba annabi Yusuf a'a wani kafuri mugun kafuri ya zo ya mafarki a cikin sura aka bada labari Allah ya tabbatar da mafarkin yake jama yusuf ayyuka siddiqu afna bi sabi baqaratin siman yaqulu yaqulu da sabul ijabul ko wannan fatawa yake mafarki yayi ya ba shi fatawa kan mafarki aka ba da mafarki shekara bakwai za a yi kaza shekara bakwai za a yi kaza shekara bakwai za a yi kaza kuma suka zo hakan yadda yi mafarki kafuri kafuri ma bata bai da akwai Allah ba kaga in irin wannan addini kake to ka shiga uku saka zare surat yusuf kan gaba ɗaya ka fidda ita qur'ani kenan dan haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tadodin sa sun bishi dukkan tada ta kowa ma'ana da unza sun bishi na kowa sannan halittar sa sifan sa surar sa ta cika cif sabanin na kowa watan ba ma'ana ma'anar sa ita ma ta cika ma'ana shi ne akhlaq kenan jammat khawaliquhu raqat khalaiquhu fal khalqu khaliquhu laula ma sha'u babbar magana kenan shehu rabi al'adu ya ce jammat kawaliku abubuwan ban mamaki na kefe al'ada na manzon Allah sun yawaita shi ne jammat jamma daga wancan aya na rubban jammat suna son dukiya soyayya mai yawa mai tarun yawa shi ne jammat kawaliku kawaliku al'ada kenan masu kefe al'ada abubuwan mamaki na mu'jiza sun yawaita na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙat khala'iquhum kadodinsa wato ɗabi'unsa halayensa raƙat sun kayatar in an ce halin nan na manzo Allah ne dole sai ya kayatar da kai amari shi sai ya kayatar da dukkan halittar Allah fal khalqu kaga khaliquhu malikin al khalqu din nan halitta ma sha'u wallahi bai nufi halittar nan ba ga baki ɗaya bai nufi ya yi ta ba laulahu ba don manzon Allah shi ya sa da kan ku babbar mace falkal khaliquhu laulahu ma shahu bai nufi halittar ba in ba don manzon Allah dan da halitta shi ne tukunna wanda hadisi da muka fara muku da ran sun sadin kuntu kanzan baqiyat lan a'raf fa ahbabtu an a'rafa فخلقت الخلق فتقربت إليه فبي عرفوني ka duba lokacin da aka ci annabi adam farkon abin da ya gani shine ya zubi ne shi na al'arshin Allah an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko haka ya tabbata hadisi imamu suyuti ya kashi a tafsirin sa babban na ajrul mansur karkashin fatalaki adam da ya ga wannan lokacin da ya abu mai kama da kule ba kule ba na ya cin ɗan bishiya da Allah ya nashi ya ce Allah mai niyar tsaruka da haƙƙi Muhammadin sallallahu illa tafsirin hadiyati ko an tafsirin da hadiyati da riwaya ne da sanin Allah yana roƙonka dan alhurman Muhammad sallallahu ka yaga ni wannan faru da nai Allah ja wa ma Muhammadu man Muhammad me Muhammad waye Muhammad ina ka shi yace ya rab lamma khalaqata li yadika wa nafakhta fi kafiyya min ruhika فرفعت عيناي فاذا بقوائم العرش مكتوب لا اله الا محمد رسول الله فعرفت انك ما ما اذبت اسمك واسم شخص الا احب الناس اليك. اذا لو كنت كالتالي da kafin ikonka da yare ka wani fasta fiye da ru'in ka fura mini ru'in ka da na daga kaina sama na dubi sama sai na ga ƙafafuwa na al'arshi ginshi na al'arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah da dai anan na san ba yadda za a yi ka haɗa sunanka da wani in ba shi ne ya fi soyuwa a zahinka ba a halittarka ba da yake sarrafa ya adam gaskiya ka faɗa ya adam laulawu ba don muhammadu ba ma ka laɓa duka kai ma da ba halice ka ba akwai inda kuma annabi yake cewa Allah ya ce jalla jalaluhu laula kama khalaqatul aflak aflak gaba ɗaya orbit orbit din nan na na han wato orbit gaba ɗaya ma gaba ɗaya duniyoyin nan kaf Allah bai ba don manzon Allah ba da ban halice su ban ji Allah kaf duniyoyin nan da kake ji labarin su dukkan su awalimu da haka dai kalku khaliquhu ita halitta mahalicin da nan laulahu da ba don manzo Allah ba ma shahu da bai nufi halittar halittar ba Muhammadun sayyidul kaunayni urwatuna wa kullu ma qad wa kullu ma qad bada fa min aqayahu Muhammadun annabi Muhammad sayyidul kaunayni shi ne shugaban halittu biyun nan mutum da aljan shi ne shugabansu wani wuri kaji kaunai ne wani wuri kaji sakalai ne duka dai mutum da aljan sakalai ne sai dai kaunai ne afuwan yana daukan biyu ma'anoni biyu ne yana daukan mutum da aljan su ne ake rufi a nan wani wurin ba ko ina ka ganshi zaka fassara shi da mutum da aljan ba wani wuri yana daukan duniya da lahira eh kaunai ne yakan dauki duniya da lahira annabi shine shugaban duniya da lahira gaba da a duniya shine shugaba na har lahira bal shine sai misali duk wanda ake ji shi shugaba ne to annabi shine shugaban shugabannin gaba da sai misali to muhammadu sayyidul kaunaini shine shugaban mutum da aljan wani wuri takalaini takalaini ma'anar da masu taurin kai guda biyu mutum da aljan kowa yana cikin bin Allah banda su su ne suke saurin kai wa ubangiji ga shi sai ya ce shi musulmi ne ya sallama amma sai ka ga ya shajja kaga yana ƙarya Allah ya ce ba su ƙarya mutum taurin kai shi ya za a je yau ta kalai taurin kai guda biyu haka aljanu yake haka kawai baka sani ba kamar ka dan kuskure ka taka mar abu kawai sai ya buge ka kawai ka ji mutum ya hauka shi ba ba ka san ba kamar laifi ba saboda tsabar taurin kai wata zubar mar da kayansa ina ka gan shi shi ma bai kayansa so shi yasa ake kiran su fakalaini masu taurin kai guda biyu Muhammadu sai ka wani urwatuna mu kan cewa yake shine babbar igiyar mu wanda muka kama muka rike urwatuna malam kai ba ai na din ya shiga har da kai inda kai shi Ibrahim ne to an shiga tsara kai urwatuna shine babbar igiyar mu ba la jawa ta tuhu da hadillahi ba ku riko da igiyar Allah babbar igiyar Allah annabi Muhammad ko me ka kama in babu shi a ciki ka kama kurba ka kama haimu an za helele ko to a dangi helele ka kama babu kawai saboda haka shi yake ƙoruwar tona shi ne babbar igiyar da za mu yi ƙori wa kullu ma yara ku haɗe ke ko da araba kullu shi kaɗai ma daban a haɗe ne da fasa shi ne ma na fasa na kuskure ku fasa shi kullun daban ne shi kadai ba irin wancan bane na kullama na sharadin nan ba shi bane kure ne duk wanda yake da kanya ya gyara wurin nan kullu din shi kadai ne ma din shi kadai ne wa kullu ma qad bada duk abin da ka gani a fili ya bayyana din nan ko menene ne a duniya kake ganin sa ya bayyana cewa kullu ma qad bada ko menene to fa min al'aya yana daga cikin baye baye ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi baya kyauta ce daga manzo Allah kawai a kagan da hanzu a han hello kaza da yayin kaza kaza daga baiwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko me ka gani duk abin da ya bayyana shi yake fa kullu ma qad bada wa min adayahu daga kyautar manzon Allah ne shi ya ba mu kyauta me yasa to zamanin sa bai bayyana ba abu me yasa eh me yasa tsakanin ka da Allah ahlus sunna irin katifa da kai kunja kai irin da annabi ya kwanta kai ahlus sunna kake magana na zamani ka san manzon Allah kuwa shi ne ba wanda duk darajar duniya da ta lahira ga baki da karkashin ta take darajar ba wai karkashin ta take ko amma a taburma yake kwanciya taburma ma ta gaba wallahi ta zai ina irin kailula da ake yin nan kullum a kan taburma kaba yake kalan bacci na dare kam daban akwai kailula na hutawa na holewa din nan wata rana annabi ya yi kailula hadisi da sai ya fito kawai kurdukukin sannan nan kuma tun sannan gaba ɗaya shafin taburman kaba sai na wani ta ba ya rasu da mali duniya da lahira ba Allah ya don kai ne mu ma muna kwanci a kan shimfiɗa mai laushi ya rasu kana kwanci a kan taburma kana fitowa shafin taburman yana kuma tun da ya rasu da mali ya ji haɓa ba bar mutu duniyan su ka bar mutu duniyan su to shi ya za ba a yi irin wannan azaba ne ba bar mutu duniya wata rana ya kwanta akan shimfiɗan da yake kwanciya din a ɗakin ummul mu'minin hafsa Allah ya kara mata ita gari ya waye annabi ya ce hafsa daga yau ka in sake ganin irin abin da aka yi na ta ce zai ya rasu da ita kunnin ka da duma din nan mayaji na ɗin da yau kunnin ka shi ne ko ruɓa shi kada sake ruɓa shi a barci ɗaya kawai a shimfiɗa shi haka kana ruɓa shi saboda bacci na nauyin sa ya ji na kullum yau mara garba na gaya muku na taba ganin katifar ruwa da ido na nan katifa na ruwa in ka zauna haka kana motsi kawai saboda tsabar daɗi katifa ta ruwa a garin bauchi da gani yara ɗan uwan wani kuma suna da hali a ya kawai daga katifa kana zauna haka ce tana haka kawai ruwa Don't you am rolling and going ba irin daɗin da ba a ji duk fa mina da yahu duk daga baiwan annabi Muhammadu duk wani abin da ka gani ya bayyana fa kullu ma qad bada wa min al-ahyaw duk abin da ka gani ya bayyana fa mina da yahu daga baiwan manzon Allah ya yi sheka abin da ya hana abin bayyana a zamanin sa yayi addu'a ne Allah kuma ko gani eh annabi sa yana son abu yi yake yi dalle in har ya roka yace Allahumma ahyi miskinan wa tawaffani ala zumratil masakin Allah ka raye ni gini haka yi mana ka tashe ni a zumra jama'a cikin jama'a miskinai shi za a yace zai shi ne farkon mai shiga aljanna tare da talakawan mumine talaka masu kuɗi kan sai daga baya yi sun biya wuri haka Allah ya yi ga dama annabinsa ne yake son haka yace shi zai fara shiga aljanna tare da talakawan mumine to shi ne dalili kawai amma a zamanin san tare da yaro Allah ya saki bai da shi shi din kam zatin sa amma kun faɗa ai ba taɓa roƙon sa yace babu ba sai ce zauna ko da babu a zahiri zauna yau sai Allah ya koro wani ya kawo sai ya ɗauka baka na taɓa gaya muku shi ne ya kyauta da dabbobi ya zo wani ya zo zai musulunta ya mutu da annabi ya ba shi yake kaga daga nan yake yanki kawai an dawo daga ganima ya yanki ka tafi kawai ya yanka tafi ya manta bai gode ba ya dawo godiya annabi yake daga kan yanki ka wuce ya je ya sake dawo yake daga nan ya je ya hau dutse ya ga dabbobin a tsakiyar duwatsu sun daga kayuka sun daga bindi sai haka haka yake ta gani wani dunna shi ne da ya jazbe ya rude ya shiga garin su da kutu ya ce aslimu aslimu aslimu ya tara wa layi layi ku musulunta ku musulunta duka jire ne garin su ya jana haɗu da kyauta ta mutumin da baya tsoron talauci annabi ya taɓa yawa wani kuma kyauta kyautan ta gagare ya rasa inda zai saka shi ma godiya zai aka ƙara ya sake godiya aka ƙara ya rude ya je abu ya fi ƙarfin farfajiyar gidan daga baya dabbobi suka cika gidan a tsayar da inda zai samu mai ba da kyautan baya tunanin ne me ya rage a ciki kai da yin mai bara da sai a tini a tini a tini bayan goma ma sai ka nemi wani da ta wahala irin ka sai ku ka nemi wahalalliya haka haka aje sabon annabi in ba da kuke bayan da Qur'ani ya faɗa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba ku taɓa samun aljanna ba in ji Allah san da ya rantse lan lan ba ba lan ba lan kan kaga da dan sauki sauki ba za ku taba ba za ku samu ba amma kila za a iya gaba za a samu a'a lan Allah ya har abada ba ka taba samu aljanna ba shine aljanna nan hatta tun bi kuma ba ku sai ka bayar in za ka bayar sadaka cikin abin da ka fi so yanzu a kuɗi kam in daurin kuɗi ga ɗan ɗari biyar biyar ga ɗan dubu dubu ga ɗan ɗari biyu biyu ga ɗan ɗari ɗari ga ɗan ɗari biyu biyu hamsin hamsin ga ishirin ishirin ga goma goma ga biyar biyar mun kuya naira ga mara ga gana kashe da kwalika je kano ko so ne har yanzu ba daina kashe naira ba kwarai a garin ku babu amma su akwai ba ka sani ba ka sani to da Allah in daurin kuɗi ka duk akwai nau'o'a nau'in na kuɗi wanne ka fi so tsakanin da Allah ya je kasuwa in masu bara sun zo wanda yake dauka na farkon ko na ƙarshe to Allah ko yace lan talalul birra ta tumti muhimmatul kun almajirai masu bara ma a karkashin wannan ayan duk wanda ya dauki abinci bayan ya ci ya bawa almajiri to almajiri ya taimake shi ne ba shi ya taimake almajiri ba wallahi tallahi wallahi almajiri ya taimake shi ne kar ka dauka ka taimake ya taimake ka ha to ka gama cinyewa ka koshi ka rage ya rage su ne ne akuya ka gama koshi a'a gada in kana so ka almajiri gada ɗebi a cikin na tukunyan tun ba a ɗiba ma ba a ɗiba a sana almajiri Allah ba ku mu samu zo gashi a bashi gangariyan wato abin nan abinci a kwasa irin yadda za aka kwasa ma a cikin uwar tukunya shi daga bayan min ma su ibuna wannan ga ka gaba shi ne dan barka da shi sai daga zuwa ba ni ma su ibuna ba ban kuma ce ba lada ba karo ne ke yin fasara bakin hanya ban ce ba lada ba amma dai kana so aljanna almajiri ka samar nashi kwano a gidanka kullum ka bashi in kana neman aljanna min ma su ibuna in ma za ka bada wanda ka rage ba hana ka bayar ba amma ya zama dai a gidan da akwai ana kwasa annabi in ba haka ba ba haka don rashin sanin abubuwa ne a hankali kaga wani na taba gani wani yana zaune yana ci abinci zai ci abinci yana ajiyewa almajirai suka zo to dole ne haka haka Allah ya yi su ya karya ta wurin kan za su samu sun zo sun taru suna jira su ne ku zo ku ɗan ku zo ku ɗan ba duk da ya ajiye abinci zai a zo a cikin wani ku zo ku ɗan ba to ga wannan aya guda aka saurara kan irin wannan wallahi aya musamman sukutum qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yanfa'uha adam a baya almajiri bayani mai daɗi mai sauki almajiri kai hakuri yunwa nake zuwa da ba ke rage ba ibara Allah ya ce ka gaya mun qaulun ma'rufun magana mai kyau wa maghfiratun ka gaya mun gafara ka ce Allah baka Allah ya ji kanka Allah ya biya ma ka yi hakuri wallahi ni wani ka wannan abu bar shi ka ga bar magana mai dadi Allah sai khairu ci yabi min sadaqati da ka dauki sadakar da baki amma ya fara haza sutarwa ba ka yi maganar su ku kun bi kun takura mutane kun kaza kaza ka to in ba su ne ba da ka shiga uku da ba ka samu ruwan sama kwado su Allah yake duba in ji annabinsa irin su da makamantar su mata masu da yayin mazan su kamar yadda ya zo a hadisi da dabbobi sun ake duba da masu fama da Qur'ani kace ce albarkar kuma tana Allah ta wani wa kullu ma qad bada duk abin da ka gani ya bayyana a duniya fa min adayahu wallahi daga kyautar manzon Allah huwa alladhi alladhi asra al-hadith bihi jibril qadimuhu wal haqqu najar shayta huwa al-habib alladhi turja shafa'atuhu shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa al-habibu shi ne masoyin Allah nan alladhi azra al-habibu bihi wadda masoyinsa Allah yayi isra'i da shi an gani shi ne habibu to habibinsa Allah yayi isra'i da shi girma da daukaka ta kariya mana a daga yana kwanciyar yana kwance fa ba a shiri kawai sai ya ji ana taɓa shi kawai yaya ai ana magana yarsa taɓa yaya ana magana wani a ce jibrilu ne yace Allah ne ya turo ni ya ce yana son ganin ka sabuwar magana to don me aka turo Allah yana son ganin ka dama ba ka ganin wani wuri yake za a je gardama ake so a raba ina da wani littafi babba ya kawo wannan gardama sama ne da ƙasa suka kaure da mutu wannan da ce na ji ki daraja wannan da ce suna ta takama da juna suna alfahari sama da ce ƙarya ne ai na ji ki ni ne mai rana wanda nake haska haska duk wanda suke cikin ki ni ne mai taurari da suka yi ado wa kuke kallo kuke jin daɗi ni ne mai kaza kasa ta ce ai ni ne mai ka'aba ni ne mai kaza kowa ya faɗa da suka yi kai ka san ana mu'amala in wuri ya wuri akan kure ɗaya ya gagara motsi kan a kurewar gudu haka ne to sai aka kurewa sama gudu wannan ne faɗa wannan ya faɗa wannan ta kawai sai kasa ta ce ni kuma ni ne annabi Muhammad kaina ni yake kaina kaina yake takawa faɗi wani inji kawai sama shi ta fashe da kuka kai kuka kawai zurma da wani abin da za ta faɗa da za ta tuye na wancan kai ta kuka kai ta addu'a Allah ni ma ka huta da ni gorin nan da aka yi ka kawo mini masoyin kan nan ciki na to shi ne haka ɗaya kenan na biyu kowa a duniya idan mutum ya tashi in ɗan Najeriya ne in ɗan ina ne ƙure a dankansa ya je Tokyo Japan da ya ƙure kallo kenan birnin da ya fi kowane birni inda kyau ne mana ka je Tokyo to an ce an gama ne tsari ne mai da kyau to ba ka wuce ka je can ba bude ido to sai aka ɗauki manzon Allah a kai shi ya je dalilin Isra'il kenan Allah ne ya faɗa ko baka da iko kai mar gyara ka ce wai a'a ya kai shi ya gan shi ni ganin sa ba wai sai a sama ba ko a ina yana ganin sa subhanallahi asri bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu ya ga kawalan na rabbi li dalilin li nuriyahu min ayatina don mu nuna masa ayoyin mu kawai shine za mu kai yaje yawon bude ido in bude ido ba da Tokyo ba ko London ko America ko Saudiya da sauransu to shi manzon Allah aljanna Allah da shi kuma ya je dawo lahiya lau ma za ka rubuta wa ma tare bai kauyanci ba na faɗa Abuja wannan wala abuja nan sun mutu ya je a kai shi garki an gurma su da ya je sai ya in ya zo ko baka tambaye shi ba a wani baka ji na je abuja bane ai da a shi haka abuja ai kan kan kan haka gida ake mala ai har wanke gida ake yi haka kan da ka zaka wala tambaye shi ba zai fesa ma to annabi ya je dawo lafiya Allah bai kauyen shi ba ya je ga aljanna wanda muke guri mu shigan nan ya je ganta wanda har annabin Allah a cikin annabawa wani da ya je ya shiga aka ce ya shiga ziyaran ya ce Allah ya bayar da shi wanda ya shiga ba da shiga ba wannan wani kuma ya shiga ba a ai na shigo kenan ai tsabar kawai shi kawai ya ba irin manzo Allah ba ma'ana ya jazbe ya an samu dai galabi ba kamar na manzo Allah ba shi lahiya lau ya je dawo kawai kamar dai ka je gidan ka dawo shi kenan لقد رئينا برب الكبر ko ai zai ya ga wannan daga saboda haka huwa al-ajib shine masoyin Allah nan allazi akbar al-ajib shi wanda Allah masoyin da yayi ifradi da shi to ga babbar magana ce jibrilu khadimuhu sallallahu sarkin dogaran manzon Allah shine jibril sarkin kano marigayi alhaji abdullahi alhaji ado bayero alhaji ganza bayana da sarkin dogare ba wanda kasar nan dai an ce hazan sarkin dogare ya san shi ya san to sarkin dogare manzo Allah shi da jibril haka din dai ta ta da ake bada labari wai wai wani mawaki mai yaba shi ce wai wai zai dauki mutum ya buki mutum da shi saboda karfi saboda karfi to annabi jibrilu ne wanda in yayi ga dama ko bai bata rai ba zai iya kifa duniya gaba da lallai ya bata rai ba to shi ne hajibin manzon Allah jibrilu khajimuhu kasan ko ai ya isa jibrilu ba mana ba wai girman jiki ake magana ba daraja in jiki na ko da suka fi ya taba dauka wai shi ne kowa har jiki da sauransu Allah ya dauke shi jibrilu tafi da shi wata duniyar mala'iku aka ja ka ajiye shi kan kafa da wani mala'ika mala'ikan bai san ajiye shi ba jibril sai da yawo a jikin san suna cikin gana wani su mala'ikan wani ga wani ruwa ya dan kwa ga yana tuwa yake a kaga sai da ya dawo da shi ya ajiye shi ya ga irin sa ne sifan su komi jibril annabi ne yake bada labari cikin mala'ikun Allah akwai min da rusu in ka taba karanta tarihinsa da raba rabin sa raba ne mala'ika ne ruwan duniya gaba ɗaya zan zuba kansa da zai ko ɗigo bare ne ɗigo ba saboda girma mala'ika ne to ba girman jiki muke na na daraja na daraja jibrilu shi yake kowane mala'ika daraja ha inda girma ne yake duna girman jiki ne eh akwai wanda suka taka gwamnan girma a bayan kafin ɗin gudu ba wanda yake ya bi bayan da suka yi a wani in ya ture gwamnan kuma ya gudu zai jiki ne ko amma baba amma dole da yana karkashin wannan in yana so sai ka bar jihar nan gaba da min da ba so gari ka ko to ina so mutane su gane daraja daban girma daban jibrilu shi ya fi kowa daraja to amma shi dogarin manzon Allah shehu radiyallahu anhu yana cewa masu taka annabi su ne mala'iku shi yasa annabi ba kamar sauran mutane ba girmamawa ne ga sauran mutane ku rika tafiya a bayan amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam duk kowa har ma aka ce malamin ka ka tafi a gaban ko ba banza bali guda aka yi har likan tafiya gaban malamin ka ko babanka kai shaki ne wani ma malami ba bi guda yi ka tafi gaban su ba kai shaki ne sai bayan kowa in dai bai daraja ne bayan sa ake tafiya ana taka mar baya amma ban da manzon Allah a'a shi masu taka mar bayan mala'iku ne kuka sai dai ku share fage ku rika share wuri irin convoy din na masu wucewa gaba ya suku sihaban yana sa sahabbansa a gaban wal mala'iku tabba'u biyani shi ya dade mana abu mala'iku su suke bin sa a baya suke saka mar baya manzon Allah wal haqqu najahu Allah al haqqu ko najahu shi ke afi da manzon Allah shi ke ganawa da annabi ganawa da duk duniya ba da san ne فلا تزديت فأوحى إلى عبده ما ما ما ما ما أوحى كر ba wanda ya san wannan har yau mutum ɗaya na kawai ya ce wai shi dai ma abin da ya faɗa in gaje sai da dawo na saura saura sun ce kawai banda Allah ba sai annabi kawai su suka san menene ba wa ila azi ba wa har ma tanta sai da tuna Aisha Allah kara mata ita ke a sulaimu menene kan فأوحى إلى عبدي ما أوحى إن من إن من يا باي يا من زن بجا زن بريكين alkawari da yake tsakanin yara Allah na asiri da muka yi sai bayani da yake ka ja ya rasulullahi abuwa shi ya ta bari da rufe amma shi imam fakhru dinin razi a tafsirin sa karkashin wannan aya yake فأوحى إلى عبدي ما أوحى كشف أبن وأي جدا أبو الله يا باشا فمن إسرائيل يا باشا كشف يا Allah ya ba shi dama ya ga kowa kowa kashi da Allah ya ba shi dama ya gaya wa wanda ya ga ya zai iya ɗauka ilimin ma'arifa kenan sai za ka iya ɗauka tukunna sai a baka ka sani kashi ɗaya kuma daga shi sai Allah a halittar Allah dai ba wannan rashi to an dawo mai kuma a kuma jami ba wa ila ji ba wa hali wai wanda kowa yake ji shi ne irin hadisi kala rasulullahi kaza kala rasulullahi kaza su ne wasu kowa ma an sake wasu ɗaya wanda sai wanda ya dace din shi ne irin na wanda ke keɓe su ko zai faɗin nan ibnu yaman akwai abubuwan da ya sani shi kaɗai ya sani da shi da annabi ya yi shekar dummuna buɗin madina annabi ya gaya mai ya san su a tafsiri mun taɓa karanta wannan sai dai hawa wanda ce ba zai ba da Allah ya kira shi asiri a cikin ɗakin da yake daga shi sai shi sai Allah daga Allah ga yanin mana muna bukatar da da rika ta aba ranka da ni aba ranka da ni annabi ya kira in ce ni asiri ne a kare da shi kuma in gaya ba da ta to kai haƙi kai haƙi amma dai na baya ciki da subhanallah wallahi ba ka ciki da alhamdulillah har da ina umar ba ka duba irin yadda yake tsoron saboda suna tsakanin kankuwar rata wala ya mani makarar la ilaha illallah kafin saboda haka sai ya zama sai na garu in za a yi da na iza sai ya sai ya so an aika su cika sai ya bari an gama cika ya tabbata kowa ya zo sai tura dan aika na gaje shi kaje ka leka bi ka ga zai ba wurin ka duba kowa da kowa wurin sai dan aika ya zo ya tafi har aka gane daga karshe zo yin ta dubawa in ya ga mu sai ba sai ba da gudu ke masa in ya bi gaba ya bai ganshi ba sai ya dawo sai bai ganshi ba sai dan wani bai shi ba sai ce kaje ka ce sai Allah sai wani ga ya gane munafiki ne zai ba baya zuwa ya sallah kansa Allah ce wala ta kun ala kabari shi munafiki har kan kabarin sa har kan sallan gawan sa kar kaza ya rasulullah shi ba shi ba baya da sai da wani nan ba gan shi da duk ya ku zai ba bai zo da rayuwa ba baya so shi kenan an gama ya zama alama kenan na gane mutumin kirki in an gama zai ba ya zo ya tsaya kansa ya sallah abu hurairah ma ya faɗi irin wannan ko hadisin na bukhari hadisu وعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بس جاب كل أجل لما نزعل وما أحدهما فقد بصرته لكم لا ينادي إذا شدوني أكاديش عن أبي هريرة عن رسول الله ko irin su irin su haji sama dubu biyar da wani abu to ce amma aka amma ɗayan lokacin su hu da zan ɗaya ka in faɗe shi wani ya ji shi la qata'tum bal qawli hada ita wallahi da kun raba ni da makoshi na ina kun yanka ni kamar yadda ya tsaro ko haka da bari zai ce haka ne wallahi sai na Ali dan Abi Talib yace ina da ilimin da na samu daga wurin manzon Allah idan da zan fitar shi za ku ce ni mai gudun dogo ne sai na Ali wallahi ya fara Ali sai yace da zan fitar shi za ku ce ni mai gudun dogo ne wani ilimi ne wannan ha to
wal haqqu na jahu mai gana da annabi shine Allah kai ka zamu gana da kanjira ma kana tsaga kai da ina ka fita mun kanjira kanjira ne ina dalle jiya man san dalle shi gwamna da zuwa ke jira da su ko ba sai ne nake ba su labarin ɗaya daga cikin almajiran shehin mu da na je ziyara sakan shoran ina nana ta saboda kusan muna da irin su har yanzu yana nan da rai shi shehu da na je ya wurinsa ziyara din shahanza da mafi na yan mota daya abokin karatun sa wanda suke su uku ne manya manya a gaban shehu jani zan mota da rai shehu hasan sunansa shehu hasan gawuna akwai ɗayan kuma halifa ismail abokin shehu tayar shawarta wayansu sun zo wurinsa wani cikin halifofi na kano wani sun ka ya zo da tsohon gwamnan kano wanda ya sauka ne lokacin wani a neman tausar shi suka zo wurinsa suka zauna ga gwamna da wancan dan cikin shahanin aka rabu da lawo na zo da mai girma gwamna ne wurin ka buganka ko bukata da ita suke so ku sa hannu a ciki ku roƙa masa Allah kaza kaza yake so na'am na'am ya ji na'am na'am alhamdulillah yake shi kuma kafin ya respond ya amsa musu yana da ɗaya shi ma bukata in za su iya yi masa in har za su yi amma ba in za su masa shi ma zai musu yake to kaji ɗan girma ta ji a ba da ma'adar da labarai da kayan yana ganin shi gwamna ne a haka ne kam a duniyar nan gaba yi an gama a ba wace yana ganin ya jikin da a kan wani ba shi na ta bukatar ita ce ku tashi ku bar wannan wuri kada in kara ganin kodan ita ce bukatar gwamna ba aka gyara ne ku tashi ku bar nan kar ka kara ganin kuma kai kuma kar ka sake kawo jikinsa a nan gurin Enggak akan lada bagi dia. Eh, nak. Bukan kita minta dari mana. Iya. Sudah tanya juga kita liburan kita. Tabbati da lillahi malam. Ko ba dai maka gwamna ne ba a zamanin yanzu ka samu ka bi ka bi ka bi ai kana ka je kuka gana. Ai ga dawo garin ku ai kenan. Ka dawo sarki. Ba wai gwamna ne ne ga ba ne ne ga man ai girma ta kai girma. Gwamna ne ne ne. haka za ka je ko ina sai an baka to gwamnan ne ya zo ya ce bai da lokacin da ta iya barbar wurinsa wallahi sai sun ji sai sun ji an san waɗanda suka ai kullum Allah ya sauke wannan shi ne tafiyar shaharan mu na gaske gaske barat ajaibuhu Allah ya sa mu koyi barat garaibu ba iska dalilin da yasa ake kawo ta a samu waɗansu suna ɗanta ba ya kan ji kan jariya ba kuma ban biyu a karka ka wanke ka goge ana layi da kai yau kana gaskiya ne ana layi da kai mutum ya je ya giya ya ta tun yana idon da jajaye ya zo ya kuna layi da mutuncin kuna jira ba ku naira ɗari biyar ko dubu ko dubu goma ma dai ko ma nawa ne ma ne amma ya tafi da jiya in ko kuma dai ko bayi ida ibada kafin shi ma rike ibada ba da bai gamu da sallah ba ko nan Allah sauke بانت أجائبه بانت غرائبه فسيب عود له وسيس رايه شبك بانت أجائبه أبو بوم بما ما كينا من الله سبو بيتو فيلي باوند بيغني بارك أبوه da ka musa kawai sai aka je nuna ma sai ka kaskanta in ka ga dama ka kibi amma dai ka ga abin da kai ba za ka iya yi ba duk in ka ji ba na ajaib abubuwan mamakin sa sun bayyana a fili kowa ya gani ba na ngara'ibuhu abubuwan mamaki har yanzu ngara'ib sabon abu wanda ba taba gani a wurin wani ba a gan shi a wurinka to irin sun bayyana fili a hannun manzon Allah shauke fati bu'utun lahu ga yaƙoƙi da annabi Muhammadu ne bu'utu babu kenan da sa'ud da samarun kenan da samarun wati sarayahu gane yaƙoƙi da annabi ya aika sahabbai su su ma dai ga sunan an san su sanannu ne ya sa shi kawo wannan ko ya jawo hankalin mutane da su san fa annabi abu ne mai tsada yaƙi aka yi don kare shi saboda tsadansa babu runduna ta yaƙi amma babban runduna wani suna cewa yaƙin da annabi ya zama yana cikin sa shi ne ba haka dai yawanci malamai suke faɗi to ba haka ba babu shi ne babban rundunar da annabi ya tura ta je dai yaki amma baya ciki saraya kuma jam'i ne na sariya karamar runduna da annabi ya aika bataliya haka kenan kamar ce bataliya karkashin jagorancin wani Yusuf da Buhari ya faɗi wani baiti cewa wata rayahu نحو سبعين كانت كان بها من جنده الأمراء هكا يبرا أو الإنسان يتبقى رايا جمع سرية الجيش irin wannan bataliyoyi da annabi ya tura suka kai hari na taba musulunci su sun kai saba'in annabi ya aika suwa ne karkashin jagorancin wani shi ne kwamandan yaki sun kai saba'in kaga ka huta a wannan bai kawai ka nade su gaba ko sarayawu na awar ta ina kara kara fi abin jundi ne ko mara amma yakin da annabi yake ciki ba ba su ake kira ba ba sariya ba gazuwatu in ka ji an ce gazuwa to annabi yana ciki a dai gazuwatu badrin gazuwatu uhud gazuwatu hunayn gazuwatu badr qainuqa gazuwatu haka badr mustalif dukkan su kannaku duka annabi na ciki shine gazuwa su kuma sun kai 27 wanda annabi yana ciki a gari ina da littafi babban mujallabi kaf su kawai ake bayani a fara daga na farko har ƙarshe sunan da mali tafi gazawatu rasul kana iya shiga kasuwa gazawatu rasul ya kokin da annabi ya halarta su shi da bakwai kaf din su aka karanta su da abin da ya faru a cikin su wai ne suka mutu a ciki kaje yana aka kashe me dalilin yin yakin yaya aka yi gumurku wani iri aka yi me sunan wurin da aka yi ko ni dai na faruwar da aka samu da fara da aka samu saba annabi da aka yi asiri da kaza kaza duka an faɗa a takaice za mu karanta baiti kwaya ɗaya ko biyu a rubuce ne mai addu'a saboda gobe muna da mawuci za mu ɗaura وتلك رأفته وتلك منته وتلك هجرته وتلك مطاياه فهذا بيان da nake ɗazu shi ba da jafakar wani yake bayani kenan na ce yana ciki bai suka samu karanta wanda na samu yana yi wajen kara'afatuhu shi wai daga irin tausasawa na manzon Allah annabi babu wanda ya kai shi tausasawa halitta lutubi rangwame wa halitta duk yadda kake da tsanani za ka ga annabi ya zo mu'amala da kai zai tafsira su sama yan shi gaba mutum ne ba zai karkata bututun lambatun gidansa ya nufar da shi saitin gidan manzon Allah tsakiya duk kazantar gidansa yana turawa gidansa ko shi ne kansa kazanta ne saboda kashi duk sharan gidansa da komai a da tura masa baya tambaya ma baya komai kamar yadda dai mun sani ana karanta hura da mauli amma da ya ji baka da lafiya halin da kake bakin nan sauri yake ya je gaishe ka amma ko hararan da kaga mutum yana yi harara harara ka in ba da lafiya ka ce can masa tsarin jiro wannan ba halin annabi bane idfa billati hiya ahsan haka Qur'ani yake masa in an ma mummuna kamar yadda kyakkyawa ba ma kyakkyawa ba Allah kan ce yi a hasan mafi kyau za ka yi ba hasan ba a hasan billati hiya a hasan bai lallabi bai na kawai bai na wa adawa to ka annahu waliyun alim in kana yin haka mutumin da za ga ba ke da kai sai dawo kudda kudda kai ba yadda iya kana bar kana har ya gaji har ya sake har ku dawo ku shafu musamman bayan kana tura ma kyauta kuma ta yana ba ka ba ka rika tura ma kyauta in ji Qur'ani hadiya ba yanzu su ne kashe wutar gaba murus wallahi zai koma ji kunya ka dawo turkin ka yana gaba da kai ma ya dawo turkin ka kana ba kyauta ka jarraba ka gani magani ne mazara yana nan cikin suratul nabi kada zai da bira bil kin da ce wai mun da bil bi'atiyatin فناظرة بما يرجو المرسلين هدية وجود على شوكة فاهم ازاي؟ in dai duniya yake so zai zai bari fushin da ya tsawo ya ce wala na fiyar da bijinuti zai fara rufiya wala duk kuri da ban mina adilla da wani zagiru duk zai sauko tura ma kyauta ku gani su ba kun da dan kyautan a dan buhu suka je suka samu kyautar da suka kai din shi ake takawa a je gari dinari kwalda mil ishirin da bakwai an sa katanga daga farkon gari daga cikin garin fada da har mil ishirin da bakwai wajen gari dukan da an yi mata filasta da zinariya abin da sauran kungiyoyi za su kawo su daga shi ake sakawa shi ne aka yi falasta da gari kada daga nan jikin zai mutu ba shi da za su yi rashin nauyi wajen kamin na tuhu ga irin baiwa ta manzon Allah baiwa in dai kana so kaga tsuran zahirin baiwa to kaga manzon Allah an kawo bayarwa yake bayarwa yake ya ba da nurka ya ba da aljanna ƙarshen kyauta aljanna bukashin ya rasu lallahi ɗaya ne kan zambin kudu da aljanna cikin cikin aljanna nan da kaje bayarwa ya rasu ba ni wanda ya ba da an ba da don a tabbatar da shi ne mai bayarwa kadai shi ne mai yanawa sai wani ya tashi jarar lalima ba ne ta ya hannu kuma da bai roƙa ba da hajjimar wallahi kai da baban da ba ta shi ba da hajjimar iman ka roƙi annabi yana da iko bai ba ya ce a shi ne shi ne ke yi wani koyan ya asali a farkon ba shi ne mai bayarwa in ya bayar ta bayu wayan nan in ana ka kuma ka hannu ba wanda zai bada duk duniya sallallahu alaihi wasallam wa tilka minnatu ga irin baiwa ta manzon Allah wa tilka hijratu ga hijiran manzon Allah to ya sai a ɗebo labarin da Alhaji Abubakar gobe ga wannan duk sai a jona da nan shine labarin kawai wa tilka hijratu ga hijiran manzon Allah irin abin da ya kwamu irin abubuwan da yayi da aka dawo da kwana 21 da yayi kafin ya ƙari ta su Madina nan har aka fara sallar juma'a ta farko a nan tsuba har hadisin farko da aka aka fara ji a bakin manzon Allah akan hijiran ne hanyar hijira dai yadda suka tarbe su maza da mata ana kare kare sallallahu alaihi wasallam wati madayahu ga raƙuman manzon Allah sallallahu yake hawa su ma abin nuna wani yayi raƙumin manzon Allah a ranar ya je ya more ke kai annabi yake hawa ai da an yi ga raƙumin shi yasa shi yau da rayu zai san sirrin لعلي كثر بين رجلين فوقه وليس كالصديق ليس كجعفر وليس آكل للأمين للبشير المنور هي كل هذا هذا هنا بس أراكم هذا وليس لعلي كثر بين يا ما دعنا نعمل زما إلهم تبين تبين إلهم المجاهدين هذا الزوجين إثنين فوقه da annabi ya yi bijira sai su rika shiga ofisa in yi rukuku in yi rukuku suna shiga ofishin sa suna fita suna zaga suna wasa tabi ka tara da yin gata irin wannan in yi sujjara sai zuwa kan sa su samu doki bare ta fara gawa ba sai ran da kowa ya gaji sa ba yake na ma da ni ne wani nan sai yake wani bare ce ka siddiqi na an samu daraja irin da Abubakar wala kika ja'afar ina an samu irin darajar ja'afar dan abin ɗalibin da na dauki albata da kalkan wa kulkan kai kama da dole hali da halitta ya tace ta takawa yana jini a gaban manzon Allah idan hadin zama irin su yake kai wajen ta ka asar wa hamila ka asar da kafin zai iya da shirin manawar ina ma in zama ni ne kofin manzon Allah da yake shan ruwa da shi shi ne annabi yake ɗaga haka ya rike ya sha ruwa da mu na ma ya samu darajar da kofi ne ya samu ko kuma ni ne mai miƙa masa kofi ya sha ruwa duk da kasuwan ne haka yake ita ina ma ina ma kai da ƙarshe ce ina ma in zama ƙasan da takalmin annabi ya saka turbata na aiki kenan in zama ƙarfin da takalmi mai tsaka shi ma daraja yake ne mutum ka fitar da wani wani ba daya wati din na ti a larabci ishara ne kamar tilka hazihi ti inda ji ti to gode Allah ya kai mu zama tashi yu'ti bila sababin yu'i bila ajabi ya'qu bila ghadabin fatisa ta yawo insha Allah za mu tashi kan wannan rajina dama da ne tafiya din nan kafin tafiya akwai yan uwa da suka yi magana maulidi ta ce musu akwai tafiya shi wannan Ibrahim shi ne na farko na nan gida a magana ɗin to akwai wasu wayansu gaskiya na manta wanda zai yayi magana tuna ne cikin wayanda na tuna din akwai Ibrahim ɗan baban gida na angon akwai can gabas shi ne gobe za mu yi maulidi na can kusa da gidansu yana kusa da nazari na akwai kusa da nazari na akwai nazari school yawa gidan mai gara bata abin da ya sa shi ma haka ya gaya ni to in na faɗi mai gara bata wani bai zai iya manta sunan amma in na ce nazari school din nan dai kan yawanci an ga idi in wurin makaranta na nasari din amma gidansu yana kusa da wasu a'a to kai ka sani wani bai sani kuma wani ba zai tuna sunan ba sunan kaza wani turan zai manta to a take shi kusa da nasari gidan dab da gidan mai jara asa daga can za mu yi karatu gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya sannan kuma sunan maulid committee insha Allah maulid da suke shiryawa zai fara ranar asabar mai zuwa za ka ga littafin da muka ce za a yi ga shi nan kwata-kwata ba shi shekara hamsin ina ci duk mai so a tafi da shi sai ya tsaya sai ya riƙe shi za mu na fassara wa aure mori sallu alaihi wa sallimu ka kalima ina za mu rera kamar yadda ake yin wannan sannan kuma ne mu fassara abin da ya tsawaka inda muka kwana mawlidin gaba a daura mu samu dai shi ba mu sauke shi a mawlidin da suke shirya haɗin insha Allah. Daga dai a cikin kamar yadda na faɗa akwai sako na gaisuwa kila wasu ba samu halarta wancan maulidi da muka je ba na kofar mulba ma'adama wanda ya ci katsina mun karanta maulidoji alhamdulillah an gama lafiya kamar da kamar addu'o'i mun gode an je lafiya an dawo lafiya kuma na tsaya na ziyarci ɗaya daga cikin shahararrai na shehu hamza abdulkadir almajirin shehu fitani wanda ya bani sauki ya ce a gaida yan uwa saboda haka na isar ranar na isar in akwai da bai ma dai na sake isarwa daga ya ce kuma isar da gaisuwa wa iyalan abokinsa abokin karatu sa mori butukur gombe da kuma shehu ahmad burani da kuma abokin karatu sa wanda shi ma yanzu ya je ma manyan daga ta kama shi sosai shehu akilu kuri wanda ina sa ran zan samu rana ce musamman duka in zai kisar da wannan faɗar nan zai zagaya na gwamnan kisar sannan in wuce kuri in je har wurin shi a ƙilu ina so ma in Allah ya nufa sai in yi waya a haɗa in haɗa su su kai baki da baki in Allah ya so wannan shi ne da guri na kuma yadda ya nema kisar da sakon kuma zan kokarin haɗa wannan zumunci saboda ya ce shekara ya fi ashirin ya fi sama talatin rabon su da su yi ido uku da suke shi da shi abokin na so a iyo da haka dai a cikin kuma sun yi zaman gaban shiwon ku jami'an mota a duk tare karatu da wayan nan uku da muka faɗa la karam sai ta shi kuma girma ya kama shi sosai har yanzu har ido da fuska da kafa duka kuma yawanci haka shahanan namu ya ga saboda yawan zama kulawa da bayan Allah ba yawo ba da karatu da sauransu sai daga ƙarshe dai sai daga mutum babu kafa ba ta iya tafiya ciwo saboda kulawa da nauyin al'umma ba yawo rashin yawo yawanci shi ke dawo na tara su shirya wanda shi wannan maulidi Allah ba shi cikakken lada mai da shehu Ibrahim na faɗa muka karanta a baya da kullum man da bi shay bi maulidin mutare ai karamatan lil khair hay fa innahu kaman wani fasarori da yawa yake da shi kawai da gurin da yake ba ma yawan wato faɗaɗawa shi ya sa kawai muka bari inda muka tsaya muka tsaya din amma a kullum man da da mace kuma da ya kokari da wani abu ko ni kaɗan ɗinsa wani ne zai maulidi sai ga ce malam ga ɗari ɗin nan ko ta ga a sai a mutane bishai ko mene ne ko ni dan gasa abu ya maulidin musari ai amma ya zama ba maulidin annabi ne sharadin abin da za a faɗa karamatan lil khairi hayy ya yi don karrama mabijikin dukkan mai rai a nan Muhammad. Fa ina gaban wani fasarar da ake yawan yi kenan yana zai samu matsayin irin na wani ne. Amma akwai malamai da suka ce fa inna hu kaman wani shi wanda ya bada ɗan kaɗan ɗin nan yana daidai da fa wanda ya cikin ji maulidi tungurgu. an gani kamar wanda jirin jin aiki maulidi ga baki da kaɗan ka bayar ba hadiya amma kana daidai da kamar wani wanda jirin ki maulidi ga baya ta ta himma wanda suka ta hannu a cikin maulidi sannan ka taimaka masa Allah ya taimake shi sauran asabar za mu fara wannan maulidoji nasu na safe insha Allah kuma da technical college GTC can na jorno cikin nan da shi za a fara technical kuma sun je sun yi magana da masu makarantar hukumar makarantar kamar yadda aka saba da yake umarni ne daga ministry of education to su kuma sun acceptin su kan dafa hannu bidiyo abu mamaki ma shi jagoran nasu ya gana ya ne da suka je wani makaranta ba musulmi bane jagoran makaranta amma yadda ya karɓi su yi mamaki hannu bibbin sosai ya yabba sosai kuma jinjinawa musulmai na ɓangaren sufanci masu moni ya jinjina sosai kuma ba musulmi bane alhamdulillah mun gode Allah har wanda ba musulmi ba sun san ta wurin mu ne yanzu ake da zaman lafiya kuma abun mu an sani ba kayan fitina ba sai sa mun je ake kama duk da halin da kasa take ci Allah ya taimako Allah ya ba mu ladan duk da ake samu na wanda ya ci maulidi da duk abin da ake bayarwa da firin maulidi Allah ya ba mu wannan gida kuma Allah ya kara masa albarka shi mai gida Allah ya kara masa lafiya mun ne ci maulidi duk abin da yake nema a rayuwa Allah ya ba shi albarkar wannan maulidi albarkar wanda ake maulidi domin sa za mu yarda abin magana a wurin masu yi